من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفادوة أولا سافيامي البركة safiya ta biyu ga watan Ramadana daga Makka zuwa dubu ɗaya da biyar daidai da sha biyu ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka domin ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida a jiya mun fara karanta aya ta bakwai da aya ta takwas da aya ta tara wanda a yau za mu tiki a aya ta goma insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi bayani a jiya gabanin mun ci gaba da karatu akwai rasuwa da aka yi na ɗaya daga cikin dattawan wannan unguwa malam umaru jiya shi ma Allah ya mishi rasuwa yayin da ake yin jana'izan alhaji umaru shi kuma a lokacin ya cika muna fata Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya alkinta bayansa ya haska mukuncinsa muna roƙon Allah ta'ala ya baiwa iyalansa haƙurin wannan rashi da aka yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kada ya fitine su a bayansa shi da dukkanin sauran waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu ya jibinci al'amarinsu mu kuma Allah ya sami kyakkyawan cikawa yau za mu tashi faɗin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليكم إذ هم قوم إذ هم قوم أن يبذروا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
Allah subhanahu wata'ala bayan ya bayyana mana alkawarin da ya yi ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai cewa Allah ya musu alkawarin gidan aljanna da wata irin gafara da lada wanda yake mai yawa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu to waɗannan su ne ma'abuta wutar jahannama kuma za su dawoma a cikinta don cewa ashabul jahim ana nufin azaba ce ta mulazama azaba ce mai nacewa kafiri wanda ba ta taɓarinsa kamar da Allah ta'ala yake cewa thumma la yamutu fiha wala yahya sannan a cikin wannan wutar ba za su mutu a cikinta ba sannan kuma ba za su rayu rayuwa ta jin daɗi ba wallahi malam wuta abin tsoro ce dole bawa ya tsoraci wutar Allah cikinmu nan babu wanda jikin shi zai iya jurewa wannan azaba ta Allah subhanahu wata'ala idan kuka idan kuka karanta suratul fatir yadda Allah ta'ala yake bayani abin kai kuka ne bayan Allah ya gama kawo labarin 'yan aljanna da irin ni'imomi da Allah ta'ala yi musu sai Allah ya ce wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta lahum naru jahannam suna da sakamakon wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a yi musu hukunci ba ballantana su mutu na farko kenan ba maganar rayuwa mai daɗi ba za a yi hukunci ballantana su mutu su da kansu za su nemi cewa ina ma su mutu don su sami sauƙi wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk za su yi kiran cewa ya kai maliku mai tsaron wuta ka kira ubangijinmu mana ina ma da za a yi mana hukunci kawai in an mana azaba mu mutu mu huta qala innakum makithun sai ce in lalle ku nan masu zama ne zama na dawwama a cikin wannan wutar babu fita to Allah ta'ala ya ce lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu inda abin ya fi ƙara sharri jama'a Allah da kansa ya ce wa la yukhaffafu anhum min azabiha ba a dan sassauta musu wani abu na azaba sai Allah ya ce kazalika kamar haka ne najzi kullu kafur muke yin sakamako ga dukkanin mai kafirce mu ayoyin Allah wallahi malam duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah ya kuskure ya shiga wani abu na shirka da Allah wai kawai saboda neman wani ɗan abin duniya wanda Allah ya riga fa ya rubuta maka samun wannan abin ko kai wancan ɗin ko kada ka yi wannan abin da Allah ya ƙaddara ya rubuta maka za ka samu wallahi sai ka same shi ina kai ina zuwa wajen bokaye ina kai ina zuwa neman taimakon waɗanda bai kamata ka nemi taimakon su ba ina kai ina kiran wani Allah wanda ba zai iya tsinana ma komi ba shi kansa bai tsinana wa kansa wani abu ba dan da ya shiga da dawwama a duniya sannan kai inda kake kiran sa ba zai iya amfana da kai komai ba to shi yasa Allah ta'ala yake ba mu labarin cewa waɗannan mutane ɗan wuta ne Allah ka kare mu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imomin Allah akan ku in hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum yayin da wasu mutane suka yi nufin su ainihin wato shimfiɗa hannayensu a kanku, su kai muku hari da ɗauki don su gama da ku, su karkashe ku, su kwashe dukiyoyinku da abin da kuka mallaka. Fakaffa aidiyahum ankum amma sai Allah ta'ala ya kame hannayensu gabarinku, ya tsare ku daga makircinsu. ya kare ku daga irin abin da za su kawo muku na ainihin wato mamaya don su gama da ku baki ɗaya. Sai Allah ya ce, Wattakullah, ku kiyaye dokokin Allah. Wa alallahi falyatawakkalil mu'minun ga Allah ya kamata muminai su dogara. Ga wane? Ga Allah ya kamata su wane? Muminai su dogara. Tawakkali ga Allah. in aka yi maganin attawakkuli shi ne shi tawakkali ɗaya ne daga cikin ibadoji na zuciya dogaro ga Allah mun gane wannan gabanin nan ita wannan ayar malaman tafsiri sun yi saɓani game da ainihin wato dalilin saukarta na farko ibn jariri ne tabari shugaban masu tafsiri Allah maɗaukacin sarki ya ji kansa ya kawo riwayoyi daban-daban wanda suke nuna cewa wannan aya ta sauka ne akan ainihin wato yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka wayi gari wasu daga cikin sahabbai sun kashe wasu mutane a cikin kabilar banu amir to akwai ƙawance da yarjejeniya tsakanin yahudawa na banu nazir da kuma musulmai da ke garin madina cewa in an kawo mana hari ko wani abu ya same mu ko wani abu ya same ku za mu taimake ku in wani abu ya same mu kuma za ku taimake mu mun gane wannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tafi wannan gari na Banu Nadir da shi da Abubakar da Umar da Uthman da Sa'd Abdurrahman ibn Auf da wasu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam me ya faru bayan sun je wannan gari sai suka zauna da shugaban Yahudawa wasu malamai suka shi shine Ka'ab ibn al-Ashraf da suka je wajensu suka ce da su to mu mun zo wajenku ne don neman ku taimaka mana wajen biyan diyyar waɗancan mutane waɗanda aka kashe ‘yan banu amir saboda mu biya wannan diyyar suka ce eh ba damuwa aikin da kun zo mana da wannan batu mu mun ji cewa za mu taimake ku za mu tallafa muku akan wannan sha'ani sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa ku nemi wuri ku zauna idan mun zo za mu je mu dan kawo muku abinci ku dan ci bayan kun gama cin abinci daga nan kuma sai mu ga abin da za mu iya ɗauka mu ba ku ana nan sai suka koma kamar suna tattauna yadda za a yi a sauki waɗannan baƙi ko a haka za ka ɗauka tunda an musu tarba mai kyau ashe sun shirya makirci ne sai suka je suka ce to kaiwa ne suka sa manzo Allah sai ya zauna a daidai wani wuri wata gaba kaman aukan wanda kali to a sama da shi can akwai wani dogon gini wanda a can saman ginin akwai wani katon dutse sai suka ce to yadda za a yi idan mun zo an kawo abincin maza da Allah ya rana suna damu su mutu ko su tafi gida ko kuma su zauna su shiru bayan sun ainihin wato kawo masa abinci to sai aka ce wani ya je ta saman dutsen ya lallaba ya lallaba ya turo wannan dutsen ya zo ya danne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi don su su huta ina fata an gane manzon Allah yana zaune sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya masa wahayi cewa ga abin fada waɗannan mutane suke shiryawa don haka maza maza maza ka tashi daga wannan wurin ka kama hanya kawai an ga manzon Allah ya murta ta fuska ne ya tashi kawai ya zabura ya hau doki ya ce ku zo mu wuce garin Madina to wannan yaudarar da suka yi shi yasa Allah ta'ala ya azabtar da su kamar yadda suratul hashri ta bada labarin wannan huwa alladhi akhraja alladhina kafaru من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار sai wannan aya ta sauka sai manzon Allah ya yaki waɗannan mutane na Banu Nadir aka kore su daga ainihin wato garin Madina baki ɗayan su dan dama kabilu ne guda uku ne Yahudawa a garin Madina ko akwai Banu Nadir akwai Banu Qainuqa akwai suwa Banu Quraiza dukkanin waɗannan gaba ɗayan su jama'a mahaƙinta ne mayaudara ne yaudara suka kulla wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bada cewa a yaƙe su dan a tashe su a wannan yankin gaba daya dan dama yahudu mutane ne waɗanda an san su da tsabar yaudara da ha'inci wajen mu'amala Allah ka tsare mana imanin mu wannan ibnu jarir tabari rahimahullahu ta'ala yayi ta tattaunawa game da wannan mas'ala inda ya rinjayar da cewa ita ce sababin saukan wannan aya sababi na biyu الإمام القرطبي دا الإمام ابن كثير دا أني هو أبو مسعود البغوي أسكن تفسير سا سوما سنكاو بتو دنغني دا وني دليل دا يسا أكا سوكد ونن آية me ya faru akwai yakin da ake ce ma ghazwatu zatir riqa' ghazwatu zatir riqa' annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi wajen waɗannan mushrikan larabawa don ya je ya ainihin wato yaƙe su mun gane wannan to daidai akan hanyarsu ta zuwa wannan garin domin sun tafi ne don su je su kai ainihin wato ɗauki ga waɗannan kafirai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi to sun kama hanya kasan su larabawa a wancan lokacin saboda yanayin sahara kuma dawakai suke hawa da raƙuma a matsayin me a matsayin kayan sufuri na wancan lokaci to galibi su ba tafiya ba sa tafiyar tsakar rana ba kamar mota bace dawakai ne za a tashi da yamma a kama hanya can tsakiyar dare ko a yada zango a yi sallah sai a ci gaba da tafiya idan an kai lokacin gab da asubahi sai a yada zango a sallan asubahi sai kuma a ƙara tafiya gab da lokacin gajin rana kamar karfe goma zuwa sha ɗaya rana ta fara zafi to sai kuma a yada zango ba za a ƙara kama hanyar tafiya ba daga nan za a yi ta hutawa har zuwa lokacin da rana za ta sanyi sannan a kama hanya ina fata an gane wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kama hanya sun tafi wannan wuri sai rana ta same su zafi ya yi yawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sauka aka yi masauki a wannan wuri to manzon Allah ya sai ya nemi wata bishiya da ke da ƙayoyi a tare da ita sai manzon Allah ya gyara wuri a ƙarƙashin wannan bishiyar sai manzon Allah ya kwanta don ya huta sahabbai duk sai suka warwatsu kowannen su ya je ya kama ainihin wato ƙarƙashin wata bishiya inda zai je ya samu sauƙin zafin rana don su huta shikenan ana nan ana nan manzon Allah ya kwanta bacci ya fara kwashe shi sahabbai ma duk bacci ya kwashe su to sai wani daga cikin kafiran wannan garin yace musu ni zan je in kashe muku annabi Muhammad saboda ku samu nasara akan suka ce mishi ya za ka yi yace ai a daidai wannan lokacin zan je in laɓe in ɗan saɗaɗa saɗaf saɗaf in je in same shi inda yake in ainihin in sa takobi na in kashe shi me ya faru shikenan wannan bawan Allah sai ya zo ya saɗaɗo har ya zo inda manzon Allah yake bacci manzon Allah ya cire takobinsa ya rataye a jikin wannan bishiya wannan kafiri yana zuwa sai ya cire wannan takobin sai ya zara takobin daga cikin gidansa sai ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tashi sai ce manzon Allah man yamna'uka minni wane ne ya isa ya kare ka daga gare ni ya tambayi wa annabi Muhammad wane ne zai kare ka daga gare ni yanzu nan sai manzon Allah ya mishi Allah ya ƙara maimaitawa yanzu da kake ganin ga sauran mutanen waye isa ya kare ka daga gare ni yace Allah ya ƙara maimaitawa kai Muhammad waye isa ya kare ka daga gare ni yanzu yace mishi Allah nan take kawai ce takobin sai ya kubuce a hannunsa a wata riwayar ma kaman ya ji kaman an an dangari kirjinsa kawai sai takobin ya faɗi sai manzon Allah ya ɗauki takobin sai ce kai kuma wa zai kare ka daga gare ni sai shiru idure na fata dan take ga cewa to duk da aka yi mutumin nan akwai wani babban sha'ani game da shi yana ganin dai bari ya musulunta saboda haka wannan mutumi sai musulunta an gane wannan ko al-imam bukhari ya riwato wannan hadisi sannan ainihin wato imam ahmad shi ma fitar da shi a cikin musnad ɗinsa malamai suka ce sunan wannan mutumi ghaurafu ibn al-harith ghaurafu ibn al-harith sunan wannan mutumi kenan ina fata an gane wannan a wata riwayar kuma kamar a riwayar da Abu Hatim ya rawaito wanda aka samu a riwayar Abu Hatim da Abu Abdullah Muhammad ibn Umar al-Waqidi cewa sunan wannan kafiri دعثور ابن الحارث دعثور ابن الحارث با wancan suna ne suna gaurasu ibn al-harith ba duk wasu malaman suna ganin cewa kissoshin kissoshi ne guda nawa guda biyu a riwayar da to a cikin sahihul bukhari bayan wannan mutumi ya yadda ya sallama ya miƙa wuya sai manzon Allah ya sa aka ji aka taso sahabban manzon Allah gaba daya kamar da Jabir dan Abdullahi ke bada labari sai gashi sun zo sai ba su labari cewa kunji kunji kunji kunji kunji abin da ya faru amma manzon Allah ya zaunar da wannan mutumin kusa da shi kuma bai masa ukuba ba manzon Allah ya ce tunda ka nemi rayuwa ta nima bari in kashe ka ba ina fata an gane wannan dogaro ga wa yasa manzon Allah ya samu nasara ban ji ba dogaro ga Allah shi yasa malamai suke cewa dogaro ga Allah jari wanda yake da wannan imani a ransa cewa duk wani abu da ya taso masa ba wanda zai kare shi babu wanda zai bashi babu wanda zai roƙa ya samu sai Allah to wannan ya gama zama lafiya a rayuwarsa sannan abu na biyu ku kalli farkon wannan ayar Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ko اذكروا نعمة الله عليكم أقرشي في الله تميني واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون كتيا يدوكوشن الله دومين الله يكما تمؤمنين في مي سيد غرو sai wannan ya nuna maka cewa ashe duk mutumin da ke da imani da Allah to za ka samu yana dogaro ga Allah yana riko da Allah yana neman taimakon Allah a cikin dukkanin harkokinsa amma duk wanda ka samu yana dogaro da wani abu wanda ba Allah ba to babu ragowar imani tare da shi ko kuma imaninsa ya zama tauyayyen imani ne wanda wannan imanin nasa ba ya da wani katabus wanda zai tsinana masa ainihin wato a rayuwarsa la'alla ma a lokacin da mala'ika zai zo masa wajen mutuwa to sai an nuna masa wurin zamansa a gidan wuta ba don komi ba sai don wannan tawakkali da ya kamata ya samu a zuciyarsa wannan tawakkali ya samu matsala mu koma ga ayoyin alkur'ani mai girma ku ji abin da Allah yake faɗa annabi Musa alaihi salam a cikin sautin Yunus me yake mutanensa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين yace ya ku mutane na in dai da gaske ne ku kun yi imani da Allah to ku yi me ku dogara gare shi in kun kasance musulmai ashe sharadin ka zama musulmi imanin ka ya zama ingantacce sai ka samu dogaro ga Allah kada kana ganin cewa to ai kaza ya zo ya faru shi kenan ni an gama da ni ban da wani abba mai iya taimaka min a'a ya kai bawan Allah ka sani kamar yadda manzon Allah ya faɗa ni annama asabaka lam yakun liykhti'ak duk abin da Allah ya kaddara ya rubuta zai same ka wannan abin ba zai kuskure maka ba wama asabaka lam yakun liykhti'ak abin da ya same ka nan kuma ba zai taba kuskure samun ka ba wallahi malin sai ya same ka an gane wannan ai saboda me rufi'atul aqlamu wa jaffat as-suhuf an riga an dauke alƙalimar rubuta kaddaran sannan kuma takaddun ma sun bushe jama'a mun gane wannan ko mu koma suratul anfali Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum kadai mu'minai sune waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suna raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan an karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu suke yin me suke dogaro kaga wannan ya ƙara ƙarfafa maka cewa ashe kai kafin ka sami imani sai ka zama mai tawakkali kenan ana so imanin da kai da Allah kada ya zama a fatar baki ya zama ya ratsa cikin zuciyarka ya ratsa jini da bargo da tsoka da ko'ina a jikinka kana jin cewa Allah ta'ala ya ishe ka kana jin cewa Allah ta'ala shine wanda zai taimake ka a cikin kowane irin hali jama'a ina fata an gane ku dai duk wannan isa da abin da ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai Allah ta'ala ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin wannan makirci nasu Allah ta'ala ya samu dace akwai wani littafi mai girma kwarai da gaske da wani malami ya rubuta ne suna hidayatul qur'anil karim shiryar da alqur'ani yake baiwa mutane sai malamin yake cewa idan muka kalli wannan ayar daga cikin darussan da za mu samu ashe a rayuwar bawa ba kawai ka samu wani abu na amfani shine kaɗai alkhairi a gare ka ba a'a samun kariya daga abin da zai cutar da kai na wata musiba ita ma ni'ima ce ko ba ni'ima bace idan kana so ka gane wannan kai ne Allah ya baka kuɗi ga tarin kuɗi ga tarin kayan noma ga tarin dabbobi rana guda za a zo a kidnapping ɗinka a ce sai an kawo miliyan sittin don haka duk abin da ka mallaka na ranka ta kaf sai an sayar an je an danka ma wasu matsiyata wasu mashaya wasu mashaya jini wannan kuɗin kai ka koma zero ashe in ka nemi Allah ya baka dukiya dole ka roki Allah kuma ya kare maka wannan duki ya tsare maka ita shi yasa ya tabbata hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik ya Allah ina neman tsarinka gabarin gushewar ni'imar da kai min wa tahawwul afiyatik da kuma juyewar lafiyar da ka bani wa fujaat ni'matik Allah ina neman tsarinka daga wata musiban da za ta auka min ba tare da na aune ba wa jami'i sakhatik Allah ina neman tsarinka daga dukkanin fushinka kaga ashe bayan bawa ya samu wani abu na amfani to yana buƙatar kuma Allah ta'ala ya kare shi ya tsare masa wani ni'imar da ya bashi haka ne ko baka bane Allah ta'ala ya samu dace don haka ashe abinda Allah ke tunkuɗe mana na bala'i ya tsare mu daga dukkanin wani cuta yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ya mana Allah muna roƙonka ka ba mu ikon kiyaye waɗannan ni'imomi da ka ba mu ya so da yawa jama'a kana rayuwarka kana rayuwa da iyalanka a cikin mutanenka ƙila akwai wani bala'in da ya karo ka ji gama da kai ana nan ana nan sai ka gama ɗaya bai tsammanin cewa wannan abin ya riga ya same ka ai ai kawai an gama da kai ba kai aune ba sai ga taimakon Allah ya zo sai ya kare ka daga wannan sharrin wannan abin da aka yi nufin samun ka da shi sai Allah ta'ala ya tsare ka sai ya kare ka yanzu don Allah wannan abin da Allah ya yi maka a matsayinka na bawa bai ishe ka ka tsare dokokin Allah ka ji tsoron Allah kuma ka miƙa wa Allah al'amuranka ba ai na ganin kamar ya kai ko haka ne ai wannan ya ishi bawa a matsayin alkhairi to shi yasa Allah ta'ala ya sai ce wannan ayar da cewa wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah وعلى الله فليتوكل المؤمنون ga Allah ya kamata mumine ainihin wato su dogara bayan wannan jama'a abu na gaba shi tawakkali ga Allah dogaro ga Allah yana nuna cika da kuma ƙarfi na imani kada mu manta mun karanta kitabu tauhid hadisi da al-Imam Bukhari ya rawaito haka ne Imam Ahmad ya fadi shi a musnad ɗinsa abu waƙidin laifi yana ba mu labari cewa mun fita zuwa hunaini za mu tafi yaƙi tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin an yi fatahu makka an tafi wajen wannan yaƙi kenan yace sai mun kama hanya muna tafiya tare da manzon Allah sai ga ana ta tafiya ana ta tafiya ba tsaya ko ina ba za a je wajen yaƙi sai wannan mushrikin ya ga ah to ai su a matsayinsu na waɗanda a yanzu suka musulunta ba a zuwa yaƙi sai an je wajen wata bishiyar magarya kowane soja sai ya je ya ɗauki takobin shi ya rataya a jikin wannan bishiyar wai saboda neman wannan bishiyar ta kare shi daga dukkanin wani abu mummuna wanda zai same shi kuma ya zama ya yi nasara a wajen wannan yaƙi ita ke ce ma zatu anwaɗin ma'abociyar rataya mun gane wannan me ya faru ana tafiya sai ce a lokacin mu muna farkon musulunta ba mu daɗe da barin kafirci ba ke sai muka ce ya rasulullah ij'al lana zati anwatin kama lahum zati anwat ya manzon Allah mu ma aika sanya mana wata bishiyar da zamu dinga rataye ta kubban mu domin neman albarka da kariya da tsaro da samun nasara a wurin yaƙi kamar yadda muwa muke da shi a lokacin da muke kafirci mana sai manzon Allah ya ce Allahu akbar sai manzon Allah ya kabbara ya ce wannan abin da ka faɗa ka faɗi ne kama qalat banu isra'ila li Musa kamar yadda banu isra'ila suka gaya wa annabi Musa ya suka ce mishi ij'al lana ilahan kama lahum aliha yanzu nan fa Allah ya tsira da daga fir'auna sun kamo hanya sun baro garin Masar sun zo bakin kogi sai ga fir'aun da rindina sun tinkaro sun taho da kansu suka cewa annabi Musa inna lamudrakun shikenan an ishe mu an same mu shikenan an gama da mu sai Allah ya ce sai annabi Musa ya ce musu kalla a'a inna ma'iya rabbi sayahdin lalle tare da ni akwai ubangiji na zai shiryar da ni Allah ce fa'auhaina ilaihi, don take muka yi masa wahayi cewa, mene, a nibirin bi a sokal bahar, cewa ɗauki wannan sandattaka, ka bugi wannan tekun, fanfalaka, nan take kawai sai ga teku ya dare gida biyu, fakana kullu fir'in ka tsaudin azim, kowane ɓangare sai zama kamar wani daskararren dutse, malam tsakiya ba ruwa, ba komai kuma ruwan gaya nan amma kamar an sa an sa wani abu kamar dutse ya kare yanzu Allah ya musu wannan Allah suka shiga suka wuce na ƙarshen su yana gama fita na ƙarshen mutanen Fir'auna kuma ya gama shiga ruwa nan ta ji Allah sai ya ce mai kogi kawai haɗe kogi kawai sai ya haɗe da Fir'auna da mayaƙansa da rundunarsa gaba ɗayansu Allah ta'ala ya dilmiyar da su a wannan teku ya kashe su ba mutum ɗaya da ya sha to fa suna haurawa suka samu wasu mutane suna bautan gumaka sai suka cewa annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha annabi Musa mu ma ka dan sa wannan dan gunki mana kamar yadda waɗannan suke dan gunki nan suke bauta mishi ku faji dan Allah kai yahudu sai annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne waɗanda kuke fama da cutar jahilci ku mutane ne da kuke fama da mene cutar jahilci sai ce musu inna ha'ula'i yau ai abin da waɗannan mutanen suke kai mutabbarun ma hum fihi halaka ne abin da suke kai wa batilun ma kanu ya'malun abin da suke aikatawa batacce ne a wurin Allah Allah Musa ce musu qala a ghayra Allah abghikum ilahan yanzu wani Allah kuke so in sanya muku a matsayin abin bauta وهو فضلكم على العالمين alhali shine wanda ya fifita ku akan sauran bayi kaga sai manzo Allah ya ce innaha sunna innaha sunan lalle wannan abin da kaga wannan mutumin yayi to sunna ce ma'ana hanya ce ta waɗanda suka gabata dama duk mutumin da bai dade da fitowa daga harkan kafirci ba ko ya saba da shirka to zai ga in ba an yi shirkan nan ba a samun kariya ina fata an gane wannan wannan dalilin ne yasa baka taba jin wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sha maganin tauri ba ka taba ji nace ka taba ji an ce za a je wajen yaƙi ga wani sahabi ya sha ya sha itace jiko ba fa ana maganan guru da laya bane ba zo wannan matukuna yanzu wanda ya sha jiko ko ya sha wani me ake cewa ni wani lakani da zai kare shi daga ƙarfe ko da zai kare shi daga wani abu tsakaninmu da Allah yanzu da ya ji fagen fama sai aka harbe shi ko aka kawo tsara bai yanka shi ba yanzu wa zai sa a zuciya cewa ya kare shi jiko ko Allah jiko dan zai ce kai da kai ne aka samu da baka da jikon nan dame mun gane wannan ai don haka malamai ke cewa shan irin waɗannan abubuwa da ke ba mutum kariya daga ƙarfe ko wani maganin bindiga wallahi wannan haramun ne kuma irin wannan aikin yana jan mutane zuwa ga shirka da Allah subhanahu wata'ala don haka dole ne jama'a mu kiyaye wannan dole mu kiyayi wannan tsari ya zama muna bauta wa Allah a bisa tsarin da Allah ta'ala ya ajiye ballantana wanda zai je a yi masa guru a yi mar laya dama mun ji ai annabi sallallahu alaihi wasallam me ce man allaqa tamimatan faqad ashraka duk wanda ya daura wata laya a jikinsa da nufin cewa wannan layar ta bashi kariya to wannan ya shirka da Allah shi yasa jama'a dole ne mu kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam baya hana ya nemi wiqaya ko ya nemi irin kariya da abin da ya kamata sai a lokacin ana sa mene ana sa sultan yaki ai ko ko ba sawa shi da abin da ake sa bullet proof yanzu ke daga sojoji ma ba sa ba sa amfani da jiko kawai zuwa ake a sa bullet proof kuma a baka training yadda zaka kare kanka yadda zaka zaka dauki position yadda zaka yi waye waye amma ba maganin cewa wani jiko ba jama'a mun gane wannan aiki don galibi irin waɗannan jike-jike da irin waɗannan abubuwa da ake haɗawa a rataya jama'a suna haɗe da wani abu da ya samu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala domin imaninka ake so a kare kada ka zo mutuwa lokacin da mutuwa za ka same ka ta zo samun ka kuma alhali a cikin imaninka akwai wata matsala wallahi ka shiga uku yadda muka yi wancan batu Allah baya gafartawa idan aka haɗa shi da wani a wurin bauta babu laifi ka riƙe sababi shi ne amma sababin ya zama ya dace da abin da imani zai iya ɗaukansa ba abin da in ya faru da kai ba to ai mu tsaya ma mu ji mana sai wani ya ce maka ai shi zai sha jiƙon ne maganin me a'a maganin bacin maganin bacin rana a'a wallahi kyawun rana ne ba bacin rana ba ne dama a nuna maka cewa wannan abin shi kadai ba zai iya baka kariyan da kake nufi ba don wani ya sha taurin yayi wani amma ta ta zo a yanka shi ko in ya samu wanda nashi asirin yafi na wancan din sai kuma yanka shi sai a sami shi kuma yanka shi shikenan ta kare mun gano wani jama'a kila a lokacin shi ya dogara cewa ba za ta yanka shi ba kuma ana ana datsa sai ta yi bacin rana ne a'a kyawun rana ne abin da ya kamata dama ka yi ka inganta imaninka ne ka yi ƙoƙari ne ka gyara ya zama dogaro da Allah da kake da shi a zuciyarka har ga Allah ka san ba mai ba da kariya sai wa sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa malami suke cewa akwai ashirku fi tawakkul akwai shirka da ke shiga cikin mai tawakkali ga Allah shi yasa Allah kullum ke cewa Allahu la ilaha illahu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah shi daya shine wanda ba shi da abokin tarayya babu abin muta bisa cancanta sai shi kuma ga Allah ya kamata mu'mini su dogara wannan ya maimaitu ya nanatu da yawa a cikin alkur'ani mai girma kuma mun ji cewa muqtabal iman shine a wayi gari imaninka yana da cike da tawakkali dogaro ga Allah duk wani wanda zai zai baka wani lakani ko ya ce maka zan baka maganin kaza ko ya ce zan baka shi me yasa bai yi amfani da wannan din ya wuce wannan wurin ba idan Allah tambaye ku dan gote zai iya zuwa ya bude zaure ce zai bada maganin sa'a ban ji ba me yasa ya riga ya samu to shi wancan baya da shi kuma zai baka yaya aka yi shi bai amfana da shi ya zama abin da ya zama ba sai kai ai ya kamata hankalin mutum ya ya zo zuwa gare shi ko akwai taimako wanda mutum zai wa kansa akwai taimakon kuma da za ka yi wa wani amma kai kake taimakawa kanka shi irin abin da ake dan kai in baka je ba to ba maganar taimakon kuma shi ba zai iya taimakawa kansa ba Allah ka tsari mana imaninmu naka jama'a shi yasa Allah ta'ala ya ce wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun lalle ga Allah ya kamata mu'minai su ainihin wato dogara wannan dalilin ya samu kace to bari mu dan yi tsokaci game da wannan ayar musamman abin da ya shafi muhimmancin kiyaye ainihin wato tauhidi Allah muna roƙonka ka tsare mana imaninmu Allah ka ba mu ikon yin koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayan nan sai Allah ta'ala cewa ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا mm, وقال الله إني معكم mm, لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي mm, وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم mm.
لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walaƙad akhazallahu mithaqa bani Isra'il, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya riƙi alƙawari mai ƙarfi tsakanin shi da banu Isra'il. Wa ba'asna min humusnai ashara naqiba kuma muka aika da wakilai a cikin kowace ƙabila mutane guda goma sha biyu. wa qala Allah kuma Allah yace da su inni ma'akum lallai ni ina tare da ku a cikin kowane irin yanayi cikin kowace irin hadisa karama da babba inni ma'akum ni ina tare da ku wajen taimako wajen ba ku nasara wajen zama wanda na ɗauki alkawarin zan tsare ku daga dukkan wani sharri amma ku ji la'in aqamtu salata idan har kuka tsayar da sallah wa ataytumuz zakata kuma kuka bayar da zakka wa amantum bi rusuli kuma kuka yi imani da manzannina ba tare da rarrabewa tsakankanin su ba wa azzartumuhum kuka girmama su kuka taimaka musu wajen iyar da wannan sako da na aike su da shi wa aqarrabtumullaha qardan hasana kuma kuka baiwa Allah rance rance wanda yake mai kyau la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wallahi tabbas zan ya zan ainihin wato a a zan ya, zan kankare muku dukkanin laifukanku wala udkhilannakum jannatin kuma wallahi tabbas sai na shigar da ku aljannatai tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu faman kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya kafirce a bayan wannan alƙawarin da muka yi a cikin ku faqad dalla sawa'a sabil haƙiƙa wannan ya bace tsakiyar hanya ma'ana ya bace gabarin hanya wacce ke ainihin wato madaidaiciya wannan aya ya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki yana ba mu labari ne na ɗaya daga cikin alƙawura da Allah ya rika tsakanin shi da banu Isra'il. In ban manta ba, a sotul baƙara, Allah ta'ala ya ta magana, wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaquna. Wa iz akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila ko a aminini wa iz akhadna mithaqakum ورفعنا فوق أبنني لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون دك القورة إري إري قاشنا الله تعالى يا قل تكاني شيد بنو إسرائيل أمامي ككب ما في يوم وأن القورة لألا يقول لا تكاني شيد بنو إسرائيل ba su kiyaye waɗannan alƙawaran ba sai ‘yan kaɗan wasu ‘yan alƙawaran da bai fi a ƙirga su da ne ba da ‘yan yatsa ba jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa haƙiƙa Allah ta'ala ya riƙe alƙawari tsakanin shi da banu Isra'il wannan alƙawarin alƙawari ne wanda yake mai nauyi kuma wanda yake mai ƙarfi me Allah ya musu alƙawari cewa lalle ni ina tare da ku in har kuka tsayi da sallah mun ji nawa ban ji ba kuka ba da zakka kuka yi imani da manzannina kuka taimaka musu kuka girmama su sannan kuka bai wa Allah rance-rance mai kyau mun samu abubuwa guda nawa guda biyar waɗannan abubuwan guda biyar Allah ya ce in kuka tsare su to la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wallahi sai na kankare muku dukkanin zunubanku wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma sai na shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu su kaga wannan alƙawari ne fa Allah da kansa yake musu cewa ku yi wannan ku riki wannan alƙawarin alƙawarin farko shine tsaye da sallah an gane wannan ko ana nufin tsaye da sallah shi yasa qur'ani baya cewa ku yi sallah ko ka taba ji wa sallu mun taba ji qur'ani sai da ce me wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة هكذا كما كبني سننكما فدن الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة هذا أشيء صلى سوء أشياء سيدة إساء ميما أنا سيدة صلى abin da ake nufi tsaye da sallah na farko ka tsaye da ita da rukunanta da farillanta da mustahabbanta cikakken nutsuwa cikakken tsayuwa wajen karatu cikakken ruku'i cikakken sujada cikakken nutsuwa da yin aikin kamar yadda Allah ya umarce ka sannan abin da yafi komai shine yin ta akan lokacin da aka so ka yi ba wai sai daga baya ka ce bari ka tara a zahar la'asar magariba isha'i duka lokaci da ka buge ba wai kai kana da abubuwa a gabanka sannu na ce sannu a in kana irin wannan aikin wallahi baka da imani wannan aikin na marasa imani tara salloli daga cikin abin da ke nuna rashin imanin bawa rashin yin sallah a cikin jami'i musamman ga maza ka san wani washi bai ji da kowa bane don haka ba za ka taɓa samun shi a cikin jam'i ba kullum sai dai sallan shi kadai ko kuma kila duka mutanen unguwa ana rayuwa ana sallah tare da al'umma a masallaci amma shi me shi ba a sallan tare da shi mun gane wannan ba a me ba a sallan tare da shi shi kullum sai dai kawai in an gama sallan shi ga masallaci ya dan bubburga abin shi to ai in baka sani ba akwai tsarin da yake zuwa wanda a wani lokacin ana samun matsala ya so da yawa wanda zai ce bari ya salla da kansa shi kaɗai ɗin nan da yawa sallarsa ba ta karɓuwa wani lokaci zai samu zai samu ya shiga cikin rububi ne in ya bi liman sai zama liman ya ɗan ɗauke masa wasu abubuwan amma in dai dan karan kansa ne zai sallan a karɓa wallahi ba za a karɓe ta ba ana samu ko ba a samu ashe tsaye da sallah na da muhimmanci abu na biyu wannan ya nuna maka cewa ashe a cikin littafin at-taura da injila Allah ya yi umarni da tsaye da sallah ga su banu Isra'il cikin Yahudu da Nasara gaba ɗayansu Allah ya musu umarnin tsaye da sallah kuma sallah nan irin tamu da tsayuwa da ruku'i da sujada da komai fa yana nan fa rubuta a Bible amma saboda addinin an ɗauke shi a wani tsarin da ba Allah Allah baya so sai ga ana ta biye biye shikenan shi yasa Allah yake ce musu ahlul kitabi kun san me yasa yake ce musu ahlul kitabi ko kai ai kalle ka aka ce maka malam da ce maka malam mai ilimi da ce maka malam mai littafi wanne bi ban ji ba idan ka ce maka malam mai littafi me ake nufi wannan yabo ne ko kushe ne zamba ne ko yabo ne ban ji ba zamba ne ma'ana malam mai littafi gafa littafin ga karatun amma karatun daban shi kuma aikinsa daban shi yasa Allah ke ce musu ya ahlul kitabi ba yabo bane ya kuma abota littafi ga littafin sun jirkita abin da ke ciki kuma wanda ma suka jirkita ba za su yi amfani da shi ba to ka duba ashe duk al'ummomin baya da suka shuɗe su ma an umarce su da yin sallah kuma sallar nan fa kullun ce ba wai sai ranar asabar ko lahadi ya dan dauki dan bible ɗinsa ya dan sa a hamata ko a je a ta kwaya ana waƙe-waƙe ana kiɗe-kiɗe ana tafi a cikin coci shikenan an yi sabis to ɗaya sai kuma sati ne zuwa Allah ya kai mu su da kansu sun sani cewa wallahi wannan abin ƙarya ne littafinsu ma yana ƙaryata wannan abin da suke yi amma me ya faru malamansu ba sa iya gaya musu gaskiya ba sa iya karantar da su don idan an nuna musu ƙasa to ai abin da musulmi suke yi ɗaya ne har da alola yana nan a cikin bible in kun buƙaci mu kawo mu karanta za mu karanta ka zo ka ji ayoyi a cikin bible da ke magana game da a yi alola a yi sallah a yi ruku'i a yi sujada a girmama Allah duk wannan yana cikin littafinsu amma tun da kafirci ne ba ruwansu da shi Allah ka tsare mana imanin to Allah ta'ala ya ce la in aqamtumus salata tabbas idan kuka tsayar da sallah wa amantum wa ataytumuz zakata kuma kuka bada zakka ga waɗanda suka cancanci wannan zakkar aji mutane nawa mutane nawa takwas innama sadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل والغارمين والغارمين وابن وفي السبيل سبيل الله والظالمين وفي سبيل الله وابن السبيل مم.
فريضة من الله إن والله.
الله عليم حكيم kun ga Allah ya ce innama sadaqatu kadai sadaqoki liman lil fuqara da talakawa wal masakin da miskinai wal amilina alaiha da masu yin aiki akan tattaro zakkan wal muallafati qulubuhum da waɗanda ba musulmi ba amma za a ba su ne saboda a ɗan jawo hankalinsu da ra'ayin su musulunta wa fil riqabi haka nan bayi ana wasu zakka don su 'yantar da kansu والغارمين da wanda bashi ya masa katutu wa fi sabilillah da kuma wa fi sabilillah wanda zai tafi yaki akan dauki zakka a bashi sannan wa bin sabil sai wanda yake matafiyi kaga Allah ta'ala ya lissafa mana waɗannan dangogi to in za ku bada zakkan ku bada zakka ga waɗanda suka cancanci wannan zakkan wa ataytumu zakata sannan wa amantum bi rusulihi bi rusuli kuma kuka yi imani da manzannina ku lura da zancen Allah bai ce wa amantum bi rasuli ba me yace wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina ashe imani da manzanni su ake zama ne jumlatan gaba ɗayan su zaka yi imani da su kai imani da annabin da Allah ya aika a zamaninka da ma waɗanda suka gabace shi sannan abu na gaba wa'azzartumuhum sai kun taimaka musu wajen me wajen isar da wannan sako wa aqrabtumullaha qardan hasana kuma kun baiwa Allah rance wanda yake rance mai kyau sai Allah ta'ala ya ce la'ukaffiranna ankum sayyi'atikum idan kun yi haka tabbas zan kankare muku dukkanin zunubanku wala udkhilannakum jannat kuma zan shigar da ku aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wadanda qoramuna gudana a karkashin su faman kafara ba'da zalika minkum amma ku ji duk wanda ya kafirce ya warware wannan alƙawari ya kafirce a bayan na riƙi wannan alƙawarin tare da ku ku sani faqad dalla sawa'a sabil haƙiƙa wannan ya kuskure wa hanyar rabauta a duniya da lahira gaba ɗaya ya bar hanyar da za ta kai shi zuwa ga samun tsira da samun kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma samun gidan aljanna a ainihin wato lahira amma banu isra'ila ba su ji wannan alƙawari ba sai Allah ta'ala ya ce ni
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وما تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين Allah ta'ala ya ce fabima naqadhihim mithaqahum saboda warware wannan alƙawari da suka yi la'annahum Allah ya ce muka tsine musu albarka muka la'ance su muka nesanta su daga samun rahma waja'alna qulubahum qasiyatan muka sanya zukatansu suka zamto ƙeƙasassu daga imani yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi suna canza kalma suna jirkita kalma ga barin ainihin wato gurabansu suna canza abin da hukuncin Allah don ya dace da irin abin da ke son zukatansu soye-soyen zukatansu da su abin da suke so ba abin da Allah yake so ba Allahu akbar Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa nasu hazzan mimma zukiru bi kuma suka mance da rabo na abin da muka yi musu wa'azi duk abin da Allah ya musu na wa'azi da tunatarwa da faɗakarwa sai suka mantar da wannan abin ba fa sun manta ba ne saboda Allah ne ya mantar da su a'a sun yi watsi da wannan abin ne an an yi magana ce ayya ai mun sha'afa ne mun manta alhali kuma suna sane da gangar suka yi Allah sai ce wa nasu hazzan mimma bukiru bi kuma sun mance da ko sun yi watsi da wani kaso na abin da Allah ta'ala yake musu wa'azi da shi. Ta Allah ya ce wa annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama, wala ta zalu taɓali'u ala kha'inatin minhum. Ya Rasulallah, ba za ka wuce, ba za ka bushe ba, kana ganin ha'inci da yaudara iri-iri da waɗannan Yahuda za su dinga maka. Illa ƙalilan minhum, sai wasu ‘yan kaɗan daga cikinsu. don haka fa'afu anhum wasfah ka yafe musu laifin da suka yi maka wasfah ka juya baya ka ci gaba da rayuwa ka kyale su inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son ainihin wato masu tsare dokokinsa wannan aya tana da buƙatar ainihin wato ƙarin bayani da wasu isharori musamman game da abin da ke faruwa a yanzu a Falastinu za mu nuna muku wasu daga cikin irin yaudara da waɗannan mutane suke yi insha Allah ta'ala saboda lokaci ya ƙare muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wa abin da muka karanta albarka Allah ka fahimtar da mu alƙur'ani mai girma Allah muna roƙonka ka dace da mu da alkhairan duniya da lahira abin da na karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah yadda ka kaddar rayuwar mu ta kawo wannan wata Allah ka sa mu gama wannan wata lafiya Allah ka sanya mu cikin waɗanda ake yanta a wannan wata ya ubangiji ka yanta mu daga wuta zuwa gidan aljanna ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu ya Allah kowanne mu na da buƙatu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ya Allah dukkanin marasa lafiya Allah ka ba su lafiya dukkanin mataye da ke da cikkuna Allah ta'ala ka fice su lafiya Allah abin da aka haifa mana na jarirai Allah ka sanya musu albarka Allah ka canza mana yanayin wannan ƙasa zuwa ga yanayi mafi kyau mafi alkhairi a gare mu Allah muna roƙonka ka datar da mu da bin alƙur'ani da sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallam a bisa fahimtar magabata na ƙwarai Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira Allah kai wa sana'o'in mu albarka Allah kai wa iyalan mu albarka Allah ka kare mu da kariyarka ka tsare mu da tsarewarka kada ka wulakanta mu ya Allah Allah muna roƙonka ka tsare mu daga kunyar duniya da lahira Allah muna roƙonka tsare mu daga kunyar duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga gushewar ni'imominka da juyewar lafiyarka da aukowar wata musiba a gare mu da kuma dukkanin fushinka ya Allah ka kare mu Allah ka tsare mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh